إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahadu suna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba yau muna laraba sha bakwai ga wata na dulkada hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da tara ga wata na takwas shekara 2017 shekara ta batur kenan insha Allah yau za mu yi darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi alwajiz fi fike sunnati fi aqidatu salih alwajiz fi aqidatu salaf salih ba wancan musa wancan shi jima wannan kenan alwajizi ne wanda yake magana kan aqida ta magabata na kwarai wancan da aka jima ana yi na fiqhu sunna ne wal kitab al aziz amma wannan na mas'ala ta aqida ta magabata na kwarai darasi na 15 zamu insha Allah a darasin mu na karshe muna cikin bayanin Abu Jahl wanda ya zo ya dauki alkawalin idan ya ga muhammad sallallahu zai turmuza huskar shi a ƙasa haya ce su kuna ganin a gabanku muhammad ke turmuza huskar shi a ƙasa yake sujada a gabanku ya ce ya yi rantsuwa da lata da uzza in har ya ga muhammad iya sujada zai taka wuyan shi ya gama ya dirme huskar shi a cikin ƙasa daidai nan muka tsaya a darasinmu na ƙarshe na sha hudu sai ke cewa ƙar fa'ata rasulul kamar da kinin labarin ya zo daga abu hurira a radiyar la'am ya ce fa'ata rasulullah sallallam fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hoyo salli za'amal ya ta'ala alkabati yanzu alƙawalin da ya ɗauka sai ga shi abu jahal ya zo wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah yana sallah kuma abin na wanda ya hudi na da ya ta'ala gabati ya niyyar taka wuyan na zalama haka ya zo ya taka wuya na ba gabansu ƙal sai ce fama faja ahun min illa huwa yankusu ala aqibai wa yattaqi bi yadayhi qal faqila lahu malak faqal إن بيني وبينه لخندقا من نار وحولا وأجنعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عدوا عدوا yace yanda abu zai dake niyyar taka wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan kuwa yazo manzo Allah yana sallah yazo da wannan niyya fama faja'a minu ba wani abu suka garga abu suka kinana na ana kallo dama akwai daba a cikin masallaci ta qurayshawa akwai dabar su yanzu na kallon abu jahal al'un da ya dauka za shi ta kauyen muhammad a gaban su suna nan kurin ba abin suka gani kurin illa wa yanku su alaƙa yanzu ga abu jahal iya baya baya iya baya baya waya taƙi bai dai iya haka iya kare hannun shi iya kare wani abu da hannun shi yana baya baya iya kare wani abu da hannun shi don saka suka iya yi mana abin da ya je bai yi ba gashi faƙila lau ƙalas faƙila wani mai magana malak milahiya kai da kai ga abin da kai mana mana ga abin da kai je ka yi ta kayi muhammad ka zo kana baya baya malak faƙala yake gaya musu kenan baban zabi dawowa ya ce inna baini wa bainahu la khandaqan min nar abinda na gani tsakani na da Muhammad kenan tsakani na da shi wani gimshiki wani ganuwa ta wuta na gani a gabana wuta na gani a gabana kan shi kurun an sa tsakani da shi da wata wuta wa haulan wa ajaniha da wata hayaniya da huka huki pop suna suna abuna kenan ya ga bala'i yace da gimshikin wuta da wasu hayaniya wani sauti kuma da huka huki da huka huki kun gani ken shi nake karewa karewa nake ke ta kashi nake shi sa kenan ya dawo bai yi ba abin da ya dauki alkawali na taka wuyan muhammad sallallahu lokacin nan sai faƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan sallallahu ya ce yake cewa mutane sabai laudana mini inda zai taurin kai ya ce sai ya zo kusa na lakhtatafatul malaika da malaiku sun guzi sun cicira shi udwan udwan da sun mai gaba gaba man da sun mai kata kata inda yace ta wurin kai ya zo gare ni wai yace wannan wuta zai shiga ta wallahi da sai an mai malaiku sun mai daya mana babu damar isa kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da jarabawa amma daga baya Allah ya kare shi ya samu abu da dama wannan Allah ne ya so jarabe shi wani lokaci kan bari a jaraba inda irin sauran suka samu jarabawa shi ma akan jaraba shi a ji mai ciwo a rotsa mai kai a karya mai haƙori iramin da wakana a uhud an fasa mai kai an karya mai haƙori jini tun daga ka haddi dukin shi ya jika wanda hama an yada cewa an kashe muhammad kaga wannan jarabawa ce daga baya kuma allah kare shi ya ce wannan shi ne yanzu ke na ƙarshen maganar ce imani da malakun muke ko? muna cikin magana imani da malakun muke magana ko? eh a muna cikin da manzanni kai mai ma da manzanni ba imani da manzanni ba ya kawo hikirin himman za Allah aka mai na musamman shi ne aka mai kirna shi da cikin bayan shi da muke imani da manzanni ba sai yanzu a ƙasa akwai turmamu wanda ruwa da makaranta ruwa ta da imam musulmi ya roto ta cikin kitab fatar munafiki ne a kamin a baban inda da san da ya taka ƙarshen ne kawo wannan hadis gina hadis wanda imam musulmi ya roto shi sai ce tambihin muhim بحقيقة معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها يتوانا أقوي تنبيه من مهمنتي wanda yake baɗin haƙiƙanin ma'anar imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ma'ana ma'anar imani da Muhammadu Rasulullah ta sadiƙu wa ta'atuhu wa tiba'u shari'atihi gaskanta shi a mai biyayya da bin shari'ar shi shi ne haƙiƙanin ma'anar kalmar da kace muhammadu rasulullah wa'alam akhil musulun ta kai sani ɗan wana musulmi inna li hadal iman muqtadiyatun wa shuruta wannan imani da muke magana don imani bi rasulullah imani Muhammadu Rasulullah wannan imani iya da abin da ya iya hukumtar da wasu al'amura kuma iya da sharuɗa da yake tabbatuwa imani zama imani latin mu imanin abd illa biha sharuɗan da hukumcin da imanin bawa bai cika mai imani sai an samu wa'innan sharuɗa lazim ka san da haka ce don haka fayan bagi da musulun الحريص على آخرته أن يعرفها ويحيط ويحيط ويلتزم بها اعتقادا وقولا وعملا yace dan haka ya kamata ga musulmi musulmin da yake kwadai kwadan lahirish alhadisu ala akhiratihi musulmin duk musulmin da yake kwadan lahirar shi ya kamata an yi arifaha ya san waɗannan sharuɗa wa zan biya ya san su gaba ɗaya kuma ya lazimce su irtiƙadan aƙidance ya kudurta wa ƙaunan ya hurci da bakin shi kuma wa amalan ya yi aiki practical a aikace ya yi aiki a aikace amaliyar ba kurin faɗi ba kare ba imanin kashi a aikace na zukuru ba a daha za mu kawo maka wasu daga ciki za mu kawo wasu daga cikin wa'inan shi ya ce annamu sallallahu alaihi wasallam rasulullah ilal alamin jami'a insuhum wa jinnuhum wa laysa khasan bil arab shi ka san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah muna manzo ne ilal alamin jami'an zuwa ga duniya gaba daya mutum da aljani insuhum wa jinnuhum da mutanansu da aljannu manzon kowa ne kuma taurisa khasan bil arab bai zo ba ko da a ce annabi larabawa ne ba annabi larabawa ne kade ba irin annaba banu isra'il irin su musa irin su isa da sauran annaba da aka aiko shi annabin kowa da kowa ne annahu sallallahu alaihi wasallam kamata ka sani annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin fala nabiyya ba'da cewa shine cikon karshen annabawa da manzanni kuma cewa wanda fala nabiya ba'ada babu wani annabi bayan shine karshe don shi annabi ne ƙarya ki kurin annahu la yasihu imanun wala islamu ahadin ba'da ba'sati sallama illa bil iman wattiba'ihi لأن رسالته ناسخة لما قبله من الشرائع يتي دومن imanin bawa bai zamantowa imani nagari imanin mutum bai zamantowa imani nagari ko na wane ne bayan aikud annan salasalama dole illa bi imani ya kai imani da shi kuma ka mai biyayya unwa kake da ya rantsuwa wallazi nafsi biyadihi lauka na musa hayar masu da tibai wanda ya umar ya karanta wasu da tauna a taurari na halittawa yace na rantsi da wanda raina ke hannun shi ba ko da annabi Musa ke da rai daga cikin shugaba jagora na banu Isra'il ko babba su girma ko to ko shi ke da rai manzo ta bai da wata dama dole ya bi ni shi ma bai da nashi bai da ra'ayin shi kaga zama tun kuna zo shi ma kaga malami shi ma nashi zai habibu zai shi ma kai to ko Musa da Musa ke da rai annabi ce dole zo ya bi ni ma bi na zai abinda nayi shi ma zai ba na shi ba zai dan ya annaban Allah ko kuma ul azmin rasul amma zan ma iya cikin ul azmin rasul ko amma shi ma kai shi na bace bai inda iya dare bai wa shi ma kurin ya dai bi bai na shi Allah shi Allah kare mun Allah kare mun bid'a yace لأن رسالته ناسخة لما قبله من الشرع domin shari'a na sallallahu alaihi wasallama ta shahi dukkan shari'a da ta zo kayan shi annahu sallallahu alaihi wasallam duk abin da kamata ka yaki da su yaki da asunan jama'a annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha al-balagh al-mubin ballagha al-balagh al-mubin ya isar isarwa bayyananna ya isarwa ballagha balagh al-mubin ya isarwa wadda take a bayyane ba wani shuba kanta wa'addal amana ya sabke amana da take wuyan shi wa nasaha lil ummati yayi nasiha ga al'ummashi hatta tarakahum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha har yabar al'ummashi akan tafarki hanya farafes wanda daranta da rana duk daya annasan hadisi ne تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حدك نابركو akan hanya faratas daranta da rana duk daya ita ba mai bace ce ya shiga cikin juba eh da mu wanda ke da mahallakake ne eh da mahallakake yace walaysa hunaka tariqun ila Allah ta'ala illa an tariqihi sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda daga masu kira na ahlul kitab yanzu masu dawa ahlul kitab suna kawo kalmomi wai da annabi sallallahu salam iya shababa hanyar tsira sai ta waje na suna suka su kawo cikin dole hanyar zuwa ga Allah ya ta isa eh abinda yake irin magana ko da an kawo sun tabbata dukkan annabin Allah inda aka aiko shi idan ya zo babu hanyar zuwa ga Allah ya ta hanyar shi isa zamanin shi kiran da haka ne ba wagadama a wancan zamani shi ne annabin da Allah ya yako ba mai samun kusantar Allah sai ta hanyar shi wani kuma shi ne ba dukkan annabin da Allah ya yako haka ne kan maka da kanka cewa wani kalmar ta iza a yayi ne da wanda Allah ya yako shi zuwa gare shi sun kare sun koma ga Allah ya koma ga Allah Allah ya kudu wani manzo kai wani manzon da ya zo baka da wata hanyar kusantar Allah sai ta hanyar wannan manzo da Allah ya yayi ta hanyar shi bin shi ta kai me zai maka a shine me biyayya a ba shi aka bauta ma ba bauta manzanni ake ba hanyar da aka ce ta samun kusantar Allah kenan karantarwar manzannin da Allah ya ku ne magana karantarwar manzanni da Allah ya ku ne hanyar Allah duk samun kusantar Allah sai bi karantarwar manzannin da Allah ya ku yace أنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم معصوم من الأخطاء في تبليغ رسالته أنه صلى الله عليه وسلم أنكاري شيء daga kurakurai a wajen aiko wajen isar da da'awar shi Allah ya kare shi ga kurin kurakurai bai kuskure annahu sallallahu alaihi wasallam kida kamar sai kanka ka sare akida ka haka manzo Allah bai kuskure sai da'awa ya yi sadda komi ba abin da ya saura babu hanyar zuwa ga Allah ya tauci don abubuwan akida ce ta ahlus sunna wal jamaa annahu sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasul ka san da cewa annabi sallama bawa ne na Allah kuma a lokaci guda manzo ne na Allah fala ifrat babu huce gona da iri isa la ta turu ne kamar ta tsara ibn ibn maryam ya ce la ta turu na ce ka ku dauka kani kamar isa aka kai isa da maryam idan ka huce ka huce matsayina ka huce gona da iri to sai wani ce inna inna ana abdullahi wa rasuli ni man bawan Allah ne manzo ne Allah ka ku kai ni ku huce matsayina irin da aka ma isa dan maryam aka bashi matsayina Allah annabi ya kashe kan haka eh ya ce wala tafarid ifarat huce gona da iri a haƙƙin shi kuma tafarid kuma rage mai daraja shi rage mai daraja ta amanzanci rage mai kimar shi ba su haka na kenan suna tsakatsakiya alwasatiya kenan وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والوالد والناس أجمعين كمان ده يزور عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أنت أحب أنت أحب إلي إلا نفسي يا رسول الله الدنيا يا رسول الله والله الدنيا قبل كب بانا سن قوة نايسا قد قوة إلا كينا بس كيها وجه لوتي يا رسول الله نايسا قد قوة بكينا ما يتي عمر لسورة حتى أكون أحب إليك إيه من والدك min dakata eh eh dakata min dakata ni ne mai soyuwa gare ka daga uwayenka da dakata da diyanka da mutanen duniya gaba daya tukon ka koma imanin ka zai imani aka shi kuma ta rasulullah yanzu kan an ta hagu min nafsi kai ne yanzu har ma kan na na yasan alfomi ita al'ana umar al'ana umar yanzu umar yanzu kai imani al'ana ya umar yanzu imanin ka tabbata ke lokacin da ke yasa manzo Allah da kanshi da diyan shi da uwayen shi da mutanen duniya gaba daya kenan imani shine cikakken imani ka yi ta sanan sallama akan ranka da diya da danka da uwayenka da duniya gaba daya wannan me yake cewa me ba a bada a faɗi ba a aikace nawa yanzu mutum zai ga ga umarni na Allah nan ga sunna ta manzan da Allah ya aiko sai wani iyawa kun san zuciya shiga gani shi ba kake so ba kaga anan idan ka yi ta san zuciya ka kai ranka yi maka ba ma kake so ba kaga anan ka kariya shi da kace ka san kanka da annabi kenan ka ka yi da kanka akan annabi zalama shi magana kenan kuma inda da aka addinin zaka iya mutuwa kan shi haka nawa ake mutum ga shari'a ga sunna iya kallo ya ce a saboda uwaye ko ka bata da mutanen unguwa kaka bata da abokai kana kallon mutum iya kallon bid'a nawa yan wa nawa ma wani ma aqida suna yake faɗi a baka amma iya kallo za a je a yi bid'a taron bid'a da shi me masalan shi iya tsoro ya bata da abokan zama iya tsoro ya bata da yan gari iya kallo ya kai tsamo tsamo cikin bid'a kai magana ya san sai bid'a ce to ka sallama wani mutane ya za a yi ka san ka san sai hankali alaman ka san zama da mutane ya hankali yara zai taka sunan manzan Allah ya gyara mutane su kaga a nan kenan ko da kace ka san annabi da wasu a kayi ta saka mutane irin wannan kenan kayi ta mutane akan annabin da Allah ya shi ga ne shi ai kuma ya hada aikata ya kaje kai baka sanin rana ko hadarin sai kaga ba kai ba kai da man bakarin taka sai lokacin da mutum Allah mai cika aka dauko shi gaba daya gashi nan da iyan da kowa da kowa masu shi ba mai kara ya ce ajiye bila mashi ajiye shi kowa gudun musu kurin a shirya ka a shirya ka kurin a gaba a gaba a aikata shi kurin sun sun tailaka ba mai ce a mai doshi kuma ba kai kadai ba kai kadai ka kai kadai za a doke ka a kai ka kai kadai ba mai zuwa mai doka ba mai mai doka kai kadai za a kai ajiye a wannan wurin mun zai ba labarin abu kuke binka sun salama abu uku ke bin mamaci ahaluhu wa maluhu wa amaluhu farju an usnan wa baka ma wahid yace abu uku ke mamaci da iyalanka da dukiyarka da aikinka biyu su dawo ɗaya ya tsaya har abadan a tashin kiyama dukiya iyawa wani bargon ɗin libya kare ka iyawa kana wata mota fikop ta ɗaukan abu an sa ka a sama ana wani daban dai za a je da kai da an je bakin kabari an kare ita motar bakin kabari ta kare shi bargo daga an je haka shi kenan ya ya rike ya tattare ya barka yanzu zuwa yan uwa su gyara masu gyara masu gyara ka ku like can ku tushe can ku like nan ku gyara nan can akwai kofa ku like ta ku danne can a turu can ita bai saba ku kara ice eh a kara ice can akwai kokowa danne da kyau a ta barma a kawo kasa sai ma an jika ta dama don ne ka shi ke nan musan ƙari da kai to ka lura da yan abokai yan uwa ka saba da Allah mai kai kenan an ƙarewa sun ƙare da kai har abada an ƙare ba shi mahimmancin gyara da Allah wallahi mahimmancin mutum gyara da Allah Allah shaidu ya ce ta'atuhu fi ma'amar wata sadiquhu fi ma'akbar daga cikin da ya kiran suna jama'a kawa manzan Allah da'a cikin dukkan umarni da ya bada wata sadiqu fi ma akhbar ka gaskanta shi dukkan labarin da ya bada kai da ka gane baka gane ba abin da kun zaka nema abin da ya tabbata ya mutu abin da ke alaka daga Allah daga manzan Allah abin da kun musulmi zai nema gaskiyar abin shin Allah ya wadi shin manzan Allah ya wadi wannan kurin shi naka idan ka tabbatar da ya faɗi ko Allah ya ce kaza ko manzo da Allah ya kuwa ce kaza kurin shi kenan ka mai kauya a za a yi kaza yayi na gani ban gane ba abu ya saba dole in da kurin haka ne sami na wa ana ba dole ba yayi na gane mai hikiman ko yayi na gane me zaka kaza a kurin ka mai kauya kurin cewa me za ka yi kaza wannan kuma ka koma ka ta me ka ce ko da dokar duniya wa a dokar soji wanda ake suna ke masu umarni ko a dokar soji ana cewa ta sha conferences mai sa'ita da disobeyir mana neman mai zai zan kaza kidda ne ta waye daga soji a dokar soji a ce ikaza ka ce mai zan yi kurin ka taɓa kamar ka ƙibe ya ne ko soji haka ne ko ta sha conferences da disobeyir ba haka ne ta sha conferences da disobeyir shashi a comprendre wai ka neman gane kaza sai disobeyar disobeyar ma na kin bin- kaman tawaye ne shin disobeyar kin biyayya kaman na ƙi ne a can ai kaza ka ce me yasa halbacin ka ce me yasa halba ka ko halba ko halba ko eh sai ka ce ko ka ce me yasa zan yi to Allah ya kamata a mu haka in yace kaza kun kai annabi ya ce ai kun yi za kai kida ko abun za ka nema kurin an ce ayin shikenan to idan dan wannan magana doka ce mun sai ga ajaka domin haka ne a tsarin jagoranci na yaki na jagora yace maka zaka ce kai ra'ayin ka ba mun biye kenan mun sai cewa shi jagora kenan shi ne girkin ku kenan alil an bashi jagoranci zai iya jagoranci wannan yace kai ka gane zaka yi sai suka ce wannan tawaye ne to haka dokar musulunci Allah ce kaza kace yayi misali kaza har da aka ce ai kaza saboda kaza ne he waka ana ma magana ma ai ta sallah da ta ai sallan kadiba akwai a cikin abin akwai gymnastic akwai dan motsi akwai motsa jiki kai haka ka dunkuza shi yasa ai da ta ai sallah ma ko ma ka sallah ko ka sallah ko da aka ce ai azumi an gani akwai kaza da kaza ko dan kai azumi ko ka da ya kama dalili wannan shine wannan magana imani kurin kai kayi on iya muwafaka akwai ta hikima daban iyawa akwai ta amma kacce he ka gane hikimar iyawa gane iya ba na gane ba amma kakka dogara game da umarnin Allah kace sai kai ka gane me dalili da aka ce kai kaza kurin da neman hukuma amma zaka nema ya zo abun an ce ayi shikenan yace ta'atu fi ma'amar me da'a cikin dukkan umarni da ya bada wata sadiqu fi ma aka da gaskanta labarin da ya bada washinab ma'anaha an wazajar da kaurace ma duk abin da aka ce ya hana tsawatarwa to ka bar shi kura kai kakkai bar ka bari kura wala yubadallahu illa bima shara kuma ka abauta ta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta kaji ba ibadar Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta shi kaji shine ibada man amila amalan laysa li amrina fahuwa raddun man arsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun irin wannan duk wanda yayi wani aiki daga cikin aiki ba da umarnin mu ba in yayi ma ba so annabi ce yace wannan kirkiri kirkira ko aka ce wannan kirkira ko yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun duk wanda kirkiri wani abu sabo wanda ba mu muka ce ba girma manzana ce kai ba to in kai ma Allah bai su wadda don bayanin karara ga mutum ya baka ga wahala wani tawili ai kaza kaza ne eh yayi wa kurin lashe da mu yace fa kullu ibadatu lam ta'ti an tariqi wa lam shara'a fa hiya bid'atun dalala dukkan ibadar da bata zo ba daga hanyar shi bai shar'anta ta ba to bid'a ce kun bata ne ba wata hasana ba wata mai kyau haka manzo Allah ya ce ba wata mai kyau haka sahabbai suka ce ba mai kyau ka ce mai kyau to kai ka hodi ko wani malamin ka ga maka wannan shine karshen wannan imani bi rusul sai ar-rukn al-khamis rukuni na biyar daga cikin rukunin imani al'iman biliyom al'akhir can dai dama an kada mutan za a imani da wuni na ƙarshe wanda Allah subhanahu wata'ala zai tattara kowa da kowa da ‘yan harko da ƙarshe mutum da aljani duk wannan akai a kawo da ake duk cance magama cance mahaɗa can za a haɗe duk abin da ake an duniya can ce wurin mabarin lebo magama babba wanda Allah zai tada bayi kuma a baje duk abin da aka aikata a wannan rayuwa ta duniya an ce a can za ga alhayat alhaƙiƙatiya za ka ga rayuwa da anan duniya nan furu ne nan furu mai gani muna ga duhu duhu mai gani hazo mai gani hazo mai gani baka san kana gani kana gani daga wani masallaci baka san ba abin da ke zuciyata muna gamuwa masallaci mai sahu guda ma yawa amma baka san ba abin da ke zuciyata ba san taka ba ku gama a kasuwa ku gama a ina ne kowa a can rayuwa kowa zai bayyana za a yi rayuwa ta hakika kowa zai tashi hilin kiyama akan abin da ya mutu halin shi zai bayyana da hilin kiyama kowa za a gane ka yi ma'ayi zabi ana gane kowa da sa gaba azzalimi ne da tutar shi munafiki ne da tutar shi barawo ne tashi eh sai da tashi yau mutum da sarayir yau mutum da sarayir ranar tuna asiri ya mutum da sarayir an za a tuna zaman za a yi tuna mashi bai ta hausa tutunan silili za a tunan silili kowa zai bai ba wani munahuci kowa a yi ga wane wane ga masu imani ga munahukai ga barayi ga mazinata ga kowa ga yin duwani duk wani alhaji na abin shi da aboye ne gashi ya bayyana hili kowa daga kowa hakikanin da ke jaziyanta za a yi rayuwa akan hakikanin rayuwa babu duhu babu duhu a cikinta Allah kai malahiya ya ce ahalus sunnatu wal jama'a ya ataqiduna wa yu'minuna bil yawmil akhir ahalus sunna wal jama'a suna da aqidar suna kudircewa suna masu yarda bil yawmil akhir da rana ta lakhira eh wannan cikin da magana kalma wani iya masu ji da an ji azumi jama'a suka kamar ni da mu ne wake ni kamar mu jama'a mu ne a wannan ana faɗin anan na magana azumi jama'a aqidar manzan Allah da sahabbai irin wannan aqida da kira din me ita shi ne musulmi gwarai haka dauka a nan abin na sunna jama'a kaza ta sunna ta da kamar mu ne mu anan a'a wannan duk musulmi da ke a duniya duk mai neman tsira gobe kiyama dole ya lazimci ɗaya wani aƙida abu da bana ƙungiyar suwa ne mun sa kan mun da kasu suwa ne ce a ba ƙungiya ba ce ta wani aƙida ce ta manzan Allah da sabai gaba ɗaya haka ɗauka wani abu ne namun suwa ne ya wani a su shafa abu ne da an sha a alisuna a alisuna ne a alisuna kalma ce mai mamancin gaske ba abu ne ba na ra'ayi wani suwa ne a aƙida ce ta ƙwarai wadda manzan da Allah ya kura kanta sabis kura kanta ta ce mai neman tsira gobe kiyama lazim ya zauta mai wannan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shi ya shiga maka kaza ga aƙida su kaza ga aƙida su kiran manzan Allah da sahabbai haka suka rayu aqidar ahlus sunna wal jama'a suna masu aƙida suna masu yarda bil yawmil akhir da rana ta karshe وهو اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الخلق بعد موتهم وبعثهم من قبورهم itace wuni wanda Allah subhanahu wata'ala zai raya halittu bayan sun mutu ya tado su daga kaburburansu a tado kowa bayan kowa ya mutu ruwa ta inganta zai sa a yi ruwa na musamman wani zai barbari duk wani jinsin mutum da aka binne a saman ƙasa Allah zai barbari duk wannan za a ruwan kwana arba'in na musamman wanda wannan ruwan sarko shi ne ke gamuwa ya barbari dukkan wani jinsin mutum da ke cikin ƙasa kuma Allah bayan komai ya gamu kuma ya busa ma kowa rai a yi busa kowa ta shi busa ɗaya za yi ya ce sun yuhasibuhum ala amalihim bayan ya tada su kuma ya musu binciken aiki da aka yi a rayuwa ta duniya za su yi dana alaki cewa lau anna idha mitina turikina lakana al-mautu rahatan li kulli hayy walakin idha mitina bu'ithna wa ba'da za nus'al an kulli shay yace inda har inda muka mutu kamar da aƙi da kawuri wani ya mutu ya zama ƙasa ya lalace shi kenan ya mutu ya lalace shi kenan aƙi da kawuri ko an mutu an ƙare ƙasa ta shi ka an ƙare ta inda har haka ne ai mutu a hutu ce gaca mun mutu da an ƙare ita matsala ba haka bace ba in muka mutu ta damu za a yi kun bayan ta damu za a mana binciken duk abin da ya gabata mu shi ce aƙi da musulmi ka san akan domin an ci abu da yawa wani wuce da yake kawo mutum wata bugon zuciya ma ko shiga wani hali rashin sanin hakikanin mutuwa yan wa mutuwa ga mai imani ya san rabuwa ce lalle da masoyi amma canjin matsayi ne da wane ya mutu isa ya mutu zaid ya mutu amar ya mutu wai ba ya mutu kurin kamar ya kira kawuri ya mutu kurin an kare ya mutu har suka saka kurin ya mutu kurin shikenan a'a rabuwa ce aka yi da shi gidan duniya ne ya bari yanzu ya koma rawai barzaku iya nan wani iya nan iya nan isa iya nan amma ya bar duniya ya koma ga Allah Ra- maimakon rayuwa da muke irin tamu a nan duniya rayuwa ce daban aka sake mishi yadda kasan kowa a cikinmu nan ya imani ya yi wata rayuwa a duniyar tambu da hanji cikin mahaifanmu ko? wata wata rayuwa ta musamman muka yi a ciki yau gama a cikin rayuwa ta duniya an ce a lokacin da ɗan adam ke cikin mahaifiyar shi inda za ka busa a mai hankali a busa mai a tambaye shi akwai ta duniya ta kai dubu cikin waka ko goma cikin waka ta kaba maki ta yi nan can rayuwa ki ke ɗaya shi nan duk da komi yake dan kewaya zagaya haka kewaye a cikin washi ko ya juya ba haka kewa a cikin washi ba ka ce mai akwai ta duniya ta yi goma cikin washi yawa yi mamaki ce a baranda ya zai yi ni sai ka je ka gama abin da bai ba ma ni nan ma da shi da rayuwa ki yanzu da shi nan bai fita da koda bai kurci koda can sai ga ga kai a wannan duniya to da mutum yake inkari lahira haka shi ma da wancan zai to wannan rayuwa yadda muka rayu a can ga ma anan yau to wanda ya mutu ya kaura daga nan ya bar rayuwa ta duniya ya koma rayuwa barzakhiya wani wuri na kamar na mu ce kansa fasashi an tsare shi an ajiye shi a wata rayuwa ta barzakhiya dan lokaci kafin kiyama ta yi inziran ne kadai gangan jiki iyana idan kiyama ta yi wannan gangan jiki da ya rayu a duniya shi Allah zai gama da ran eh gangan jiki da ya lalace shi ne Allah zai tada a gama da wannan ran nashi a yi tarkibi a kuma ya tada shi imma ni'ima imma azaba haka ce rayuwa kenan mutuwa a bawa dan uwanku ya koma ne ga Allah lokacin shi ne yayi kuma da abun amma kai kuka kai ma ba tsira ba kai tsira kai kawai da kuka ya kai wa yaji kuka ya tayi ka tsaya da kai kai mata da kai wa sai aka ce ka tari aka yi da shi ya riga ya ka amma mutuwa muna cewa mutuwa abu nan ba kin tsotsayi wasu doka kake mutuwa na ba tsotsayi kuran doka kake mutuwa tsotsayi ce a mutuwa kaida ce ba tsayi bane ba mutuwa ka'ida ce ba tsayi ba ka'ida ce illa kurin taka tazo ta wannan tazo taka ta makara ka'ida ce kowa ta shiga ba mai tsira da kanta illa kurin mutum ba daɗi rabuwa da ba mai mutuwa kowa ce ba zai wani zai bulaguro dukkan bulaguro ba daɗi shi ne kurin amma kaka ɗauka wai shikenan ya mutu kurin inda mutu inda kawuri wani ya mutu kurin a jan kawuri kurin ya mutu kurin an karewa ka kare ne kurin shikenan ka zubar da ka kare ka kare shi a wajen kawuri a mun san iya nan wuri ne aka canza mishi ya ce allah zai tado da bayi ya musu hisabi akan ayyukansu ai al'itiqadul jazim wata sadiqul kamil yawon qiyama ma'ana ka yi aƙida wadda babu shakka kanta gaskantawa cikakka total gaba daya ka yarda ka gaskanta بيوم القيامة درانا تتاشي قبان الله سبحانه وتعالى والإيمان بكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من بعث وإساب وثواب وعقاب وحتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجي كيردا إيماني bi kullum ma akhbar bihi Allah tabaaraka ta'ala ka yarda da dukkan abin da Allah mai girma da buwaya ya bada labari fi kitabihi a cikin littafin shi wannan alqur'ani wa akhbar bihi rasulullahi sallallahu kuma da abin da dukkan manzon shi ya bada labari duk labarin da Allah ya kuma manzon Allah ya bada mimma yakunu ba'da al-maut duk abin da suka bada labari abin da za a yi bayan mutuwa min ba'atin wa hisabin wa thawabin wa iqab na maganar tashi ya za a tashi duka da ba su bada za a tashi kaza ya za a yi da maganar hisabi da maganar sakamako da maganar azaba duk wani suka bada labari gaba daya ka yarda yarda cikakka duk an alaban labarin tashin kiyama yanzu a taso yana za a buku hisabi yana Allah zai zai ba kowa ladan shi na gidajen aljanna na irin nau'in azaba wannan ka yarda yarda cikakka ba cikakkan duka abin suka bada labari abinda yake da alaka da ran lahira وحتى يدخل أهل الجنة الجنة هل أنت زعكي يند أهل الجنة زاس شجاع الجنة ألا سامنا جكي وأهل النار النار أن وتشكوت ألا كيم ki duk labarin suka bada kurin ka yarda duk labarin da ya zo daga Allah daga manzon da ya zo abin da masala da tashin kiyama maganar hisabi maganar sakamako maganar uba maganar shiga aljanna shiga wuta ka yarda yarda cikakka لقد أكد الله سبحانه وتعالى ذكر يوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة وربط الإيمان به بالإيمان بالله جل وعلا قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال كناية تقول yace laqad akada Allah subhanahu wataala haqiqa Allah mai girma da buwaya ya karfafa zikira yawmul qiyam zikira yawmul akhir ya karfafa magana ambatan lahira fi kitab aziz alittahin shi buwayeye fi muwaji'a kathira a wurare masu yawa وربط الإيمان به يا هذا إيماني ده شيء الله بالإيمان بالله جل كنا كما إيمان ده, ده, ده قيامة كإن ذاك إيماني ده الله هذا ذاك إيمان ده الآخرة بس ربوا يأتي الله مجرما دبوا ينا تشوا والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا هذا حال ما إيماني نسأل الله sun suka yi imani da abin da aka sabkar zuwa gare ka wa ma unzila min qablik sun yarda da dukkan abin da aka sabko kahin ma kai ka zo kuma wa bil akhirati hum yuqinun su kuma suna masu yarda game da rana ta ƙarshe yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna waqt qiyamus sa'a ilmu inda Allah ta'ala la ya'lamuhu ahadun illa huwa subhanahu قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة يتقال سنة والجماعة سنة ما سير ده da lokacin tashin kiyama rana kaza ce shekara kaza ce wannan ilimi ya keɓanta ga Allah kadai la ya'lamu ahadun illa Allah illa subhanahu ta'ala babu wanda ya san lokacin tashin kiyama sai shi Allah mai tsarki da buwaye ya ce ƙalar Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a a wajen Allah kadai yake sanin tashin kiyama wa idza kana Allah qad akhfa waqt sa'at min an ibadi fa innahu ta'ala qad ja'ala laha amaratin wa alamatin wa asharatan tadullu ala qurbi tadullu ala qurbi wuqu'iha ya ce wani da kan Allah kada aka faɗo wakata ko sa'a an ibadi idan Allah mai girma da buwaya ya ɓoye lokacin abkuwal sa'a tashin kiyama ga bayan shi mana in ya ɓoye sanin lokacin ga bayan shi to amma fa innahu qad ja'ala laha amaratin wa alamat ya sanya mata alamomi wanda an ga kaza abin ya kusa ya sa mata alamomi da wasu sharuɗa wanda kiyama ba ta tashi ya annan su wanda wa'annan alamomi sharuɗa ta dullu ala qurbi qu'ia ganin wa'annan alamomi wanda sharuɗa suna shiryar da kai eh kiyama ta kusa amma ba ce ba sanin hakikanin rana kaza ce lokaci kaza ne yankiki ba yankewa sai dai alama wannan aqidar ahlus sunna wal jama'a kenan yace wa yu'minun بكل ما وقع وسيقع من أشد الساعة ساعة سبرات سنة ما سيرد بكل ما وقع وسيقع من أشد الساعة سبرا سنة ما سيرد da abin da ya kasance da wanda zai kasance a gaba na alamu ƙananan alamomin tashin kiyama wal kubra allati hiya amaratu ala qiyamus sa'a akwai ƙanana-ƙanana kayan manyan su zo da annabi ya ambace su kuma akwai manya-manyan alamomi na gaba da ƙarshe wanda ga su an zo an kusa wa ƙarshe eh an kusa fahim ƙarshe ya zo ya ce waɗannan hiya amaratu alaƙa suna kwatanta kusa abin gab da tashi kiyama li'anna tadkhulu fil iman bil yawm al akhir wannan yarda da waɗannan alamomi sun shiga kalakashin waji na ta kai da ran lahira haka dole kai da su kai da kewan sacin alamomi na tashin kiyama yarda da su ya ci daga cikin kalkashin imani da ranar lahira yanzu zai ambato maka alamatu sa'ati sughra kanana kanana a cikin alamomi na tashin kiyama yace wahiya lati tataqaddamu qiyam as-sa'ati bi azmanin mutafawitin mutatawila sune alamomi da suke gara gabatarwa na tashin kiyama da zamani mabambanta da juna masu tsawo ai wannan can an kwafi ai wancan ba zamani guda ba za a gansu zamanin mabambanci zamani ne iyaye ma bayan wannan a to an jima ma ai wannan abin zai su ba a tare manya-manyan irin na manya-manyan gab da gab su suna ɗaukar sun saba da lokaci da zamani ya ce wa ta kunu minan nau'in al-mu'tad takan kasance wani abu ne wanda ma an saba da shi da kullum cikin abu wani abu ma saba da shi ya zama jiki wa kad yazharu ba'duha musahiban lil ashad al kubra wasu kananan ne amma suna gamuwa sun zo har manyan su zo wa alamatun wa alamatu ashad sa'at al sughra kasiratun jiddan alamomi na tashin kiyama kananan kananan alamomin tashin kiyama suna da yawan gaske kwarai amma nazkuru shay'an mimma sahha minha suna da yawa amma za mu ambato wani abu daga ciki shi ma daga cikin abin da ya inganta kina akwai kwashe-kwashe da aka kawo aka ba da labari kan kiyama ba su tabbata ba shi da zai gaya maka wasu daga cikin abin da ya inganta na labaran alamomi na tashin kiyama ya ce famin zalik daga cikin alamomi na tashin kiyama bisitin nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa khatamun nabuwa wa risalatu bihi وموته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وظهور الفتن واتباع سنن الامم الماضيه من اليهود والنصارى وخروج الدجالين وادعي النبوه yace daga cikin kanana kananan alamomi kanana kanana wai kahin wa'ancan gab daga su sai karshe yace daga ciki aiko aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi mai suna ma nabi sa ako annabi kai shi a cikin annabi tashin kiyama dan ganin shine karshe tun zawon shi mun har ganin alamomi Allah ya aiko da annabawa manzanni ɗaya ba ɗaya ai ta yi ai ta al'umma ta al'umma to wannan da ya zo shi ne daga shi an kare babu wani kuma hikimar Allah shekara dubu da kusan rabi babu wanda ya zo kan annabi wanda tabbata annaban annaban ne illa annaban ƙarya suka ƙarya kamu yace kenan ayyuku annabi sallallahu alaihi wasallama wa khatamu nubuwwata wa risalati bi da yanda aka cika annabta da manzanci da shi da maganar mutu shi sallallahu alaihi wasallama da bude baitul maqdis ya ce ana mutan kiyama maqdis da zuhur fita da manyan da bayyana wasu fitinoni za su kasance utiba sunan amal madiya min yahudi wa nasara da yanda musulmi za su komo suna koyi da wasu ayyuka na yahudawa da nasaru musulmi suka yin su da hutowar dajjal da masu da'awar annabta na ƙarya kwanan ma na labarin wani a sudan ko har da aya har sotu da ba har da sura sotu da ya yi sotu da ba haka ana shayin su haka kuma dama na dawon shayi dama tun sami sanar da an yi na ƙarya an kashe su an yi da yawa sun gama sun wuce ƙarya ta tabbata ya ce wa wadda wula a hadisi da makasubata على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض بسنته وكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار ورفع العلم والتماس العلم عند الأساقر وظهور الرجال والفساد وذهاب الصالحين ونقد العرى الإسلام عروة عروة وتداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم غربة الإسلام وأهله daga cikin abin da ya bayyana na ƙananan alamomi wata hadisin ka zo bata wa annaba ƙarya ya zama jiki da a yi yanzu ma ana yi yanzu babu hanyoyi da suka bayyana irin hanyoyin wannan sadarwa wani facebook wani whatsapp kun ga mutum ya zo da sunan malami magana raurau ai manzan Allah ya ce kaza bulin abu da fadara ko maganin kaza an kai kaza su kwanan ji wani wai shi zai ma shara nan garin an tare da shi a wai ya ce a cikin labarin ko itan kanya shi da aka halakar da adam shi ne ya saura za a ji a gama kaza da aya kaza ma ga duka da yawa ana tabbatar da kaga nan ƙarya ce ko wanda ƙarya ce ya da ƙarya kuma mutane kuma san kan da ke akwai wani abu san wani abu na sai kuma san ka abu mata har maza ya mata kadai har maza wai maganin kanya ne a kanya ci abu ake ita icen wani icen da kawai tsohuwa duniya ita ce wadda da ruwa ci dufa na ba icen da harba ne wa shi ne can harko da icen ya mutu banda banda icen kanya ka ji hira kudin kamar da gaske mutum yanzu da kun ya shirya karya a ɗaki ko ya zo ya rubuta ko yana duniya kuma ka karanta kai ma ka aika ma wani ya yi karya sa kamar ka da karya kamar ka samu zinin ya da karya abin yawa abin yawa tani wani abubuwa ka wani kawo wurdi kawo kaza dubu kaza ka ganta kai ma maka aika ba kaza kai ka aika kai ma ka aika ya ya karya sa ina da karya har baka aika ba kaza ya same ka amma ka barazana wani ya aika samu ci gaba wani bai aika ba ya samu matsala a wani abun saman shi kaya kusan talatin tun muna yara tun da wani rubuta ake ataka aka yadawa ana cewa wani an kai kofi ishirin wani an wani ma'aikaci ya yi kofi ishirin ya raba ya samu ci gaba a wurin ake shi wani ya yi rabawa ya samu ya ajiye an kuro shi da aiki tun muna yara wallahi ka yi ma samu ya salula wannan haka shi kofi yana rawa yanzu abin an kai a salula duka ya ci to kai wani abin ya dama ya cika alamun tashin kiyama yawan wa annaba ƙarya da sunan addini yawan annaba ƙarya ya ce rabata sunnati da kin sunna annabi sallama kin sunna annabi sallama ya ce wa kasa ta kadib na ne ko yawan ƙarya ma ba ma ya kadan ba ko yawan ƙarya zamanin ƙarya ne kurum yawan ƙarya ko san ne yanzu ƙarya ba na bace ba kurum sai ka yada gama ka yada ka yada ta duniya eh sai ba ci abin an bincika ƙarya ce ba gaskiya bane ba kwanan wani kurin kwanan ne ya kiraye ni fa ga ta mala ya wadi garin su ga gari kaza ta kan garin ya ce wala mana a yankashi a gabana an ɗauko wani ya ga sunan garin ya je da rana a gari kaza ya je ya da zanen ta mace sun kullu an kasa raba su gashi a gabana za cikin ambulance za su ambulance amma ta kasa gabanin malam sai na kira yan jarida ya ce dala ku binciken labarin an haka gaskiya abin abin waɗi ne an gaskiya ne na ce ku bincike wani labarin gari kaza kun masa lambar mutumin kai da ajima kaiya kaiya kaiya suka bincici garin sai asikin garin gari ne wata garin akwai mota akwai komi aka tambaye majokin garin aka tambaye doban garin muka muka ma mutum mutum na musamman doban muka binciki doban motar ta shi da bisan an yaka ba aka binciki ta jihar ba san da magana ba kuna ƙayya to akan mi ni kun ka aiko maka wani amana ke ni kun zuban ga duniya ko in ci aya gari kaza an ga kaza ni ban yada haka mutum suke wa Allah hada zaka da lamushi mutum ne kuma yoyin ƙarya kurin karshe kun ne tabbata kun ƙarya ce abun bai ma ba ba ma ba ma ba ma shubha ba ta abun ba ma cha wace mu racha mu ga a gaba manta ta mana ga mota a gaba na iya cikin mota ta irin wannan dai shi to haka mutane kun zuba kun ƙarya kun mutun shi kira ko ƙarya ko a yada yace kenan yawan ƙarya wa adaman tasabbut fil fil akhbar da rishin kulawa wajen tabbatar da labari an wadi shin gaskiya ne kayan ka wadi wanda ba ruwansu ko yanzu a yada kurin ko a ta kai maka haka labarin kai ka haya bayan labarin ma a cikin abubuwa na cigaba ma na masu bada labari kai ka labarin labarin rashin takatsantsan cikin labarin labari wa rafa wal ilim da ɗauke ilimi na hakika waltimasu da ilim inda asagir da neman ilimi wajen mutanen banza nan shi wasu da asagir ya su ce ai ana ne ƙananan yara aka zaka ta sagir albani daga cikin wani magana albani ya kai wannan tafsirin abu ma'anar shi a mutanen banza dokan ilimi wani mutanen ga zaka bid'a ne mutanen wanda zai bid'a ne kurin bid'a ke yadawa amma sai ga ilimi eh dokan ilimi ne mutanen banza mutanen banza ka san da tu ma'anar shi shi kan wani shekaru ne a misali a hije ki Abdullahi bin Abbas annabi ke bashe da cikin wannan al'umma ya litije ne iya cikin annabi hayi mutum bai balaga ba ya kusa balaga ma annabi mutum ko amma ke dokan ilimi a wajen shi inda karanta ce ai aibu ne kenan kuma annabi mai ishara Allah ya bai Allah ba shi ilimi kuma kowa mai wani shaidan bayan wannan ka doka an baba sai imam malik imam malik imam malik ya harba da fatawa a masallacin madina na annabi sallama iya dan 17 bai kai 20 ba ma imam imam malik shi kace to imam malik ma iya yaro tun yaro ba ba da fatawa sha wani abu ne bai kai 20 ba dan sai imam bukhari duk ba da kai 20 duk mai mai duk mai malaman dukkan tarihinsu sun haraba da ilimi an musu yarda shaida kayan shekara 20 masu kare labarin a ga sautin diyar masu cewa arsenal diyar wata mu yara ne to inda mu yare yanzu mu yare yanzu shekara wannan shekara 27 kana yanzu ba ta kwana yi inda ka ce shekara 27 yanzu gari an kara 27 ko takwas ai mu ba san ba yanzu amma har sai yare ne test ta ake wayar da hasu to mutum ba shekara 50 ba ka ce yaro ne 50 an bar shi hankali ba tun tun da ce yare ne ana dan shekara 27 inda ga ko to yanzu 50 har da wani abu Allah kiyaye nan ana ne ke ɗaukar ilimi wajen mutanen banza roibata albata kashi ya kashi ya fasa da ya turu roibata roibata kai mutanen banza kasan tutu ake ni ba ana ne ba wai kana yara in ga yara ne tun tayin duniya yaran kasar da suke ba ilimin da yawa wanda kuma kusan da su kuma su ake ba na zan misali imam maliki imam bukhari mutum da kakan da zai tayin su babu da ka shiga ashirin har bar fatawa ashirin wasu irin su imam sa'adin su masu ne su imam da wasu kayan shekara bai masu kare aikin shekara bai masu kare aikin gaba da kayan masu kai garin kayan masu kai shekarun su wannan wuyi sun kare ma aikin addinin sai da tawon sun kare masu yana duniya kayan masu kai shekarun tun sun kare sai da tawon kawai kawai kawai kuma ita kawai hemen ya kawai sai kawai division kawai kawai division a dibi littafin da aka yi a gyara haka suka yi kawai kayan shekara arba'in sun kare komi da tawon sun rubuta kawai yadda a ɗauko a gyara a taɓa ran bukari ya ta ƙara yawon hadisin ko ya ta ƙara ya kuma zamana su yake tacewa ya tace tace tace ya sai bukari a ba zai ƙara duniya ya ƙara rayuwar shi ya ƙara yawon shi gaba ya ƙare ya zo zamana kuma ya tace tace to malamai da yawa wallahi har shekara ran shekara hamsin sun ƙare ma aiki sun ƙare yawon kurin su rubuta sun ƙare yanzu kun ya gyara na a ture nan na a hudda nan na a gyara haka suke ke ba ana nimba yaro wani shekaru ɗan shekaru wani ɗan yaro ya samar abu ya ce wa zuhuru da jihar wani fasad da bayyana jahilci da ɓanna saman ƙasa wa zahabu salihin da tahiyar mutanen ƙwarai eh ba ba ta ce wani mutanen ƙwarai zan gaji ba da ɗan wannan da shekaru 20 baya za a ce a duniya akwai malam wani in yi magana kun duniya ko yaji yanzu gaya mai wa a yau gaya mini ka bincika a ina ce ga malam wani ƙasa kaza yin magana ko duniya yaji babu an zama da an ta so sai su bin bas su albani wani na da a yanzu wane ne za a ce da kowace su wasu wane amma a ce ga malami su duniya gaba daya ko ina an amince da malami na ana mai biyayya na yaki babu wani kacca kirista suna da baba mu kuma ba mama ba baba la baba ta wala baba wai wala mama suna da baba baba ko jami kun ba uban mamu oyi babu kowa a ce ga musulmi wannan ga jagora amma musulmi tura suke yaki kan wannan mas'ala ka a samu jagora amini ko musu ke dinga su kanta kaza su ce sun san magana amini mamuni na ba san shi kuma su ce ta abin da za a yi ka'ala da a yi shi tun wuce daula islamiyya da aka yi ta wannan wannan wannan abdulhamid na turkiya ƙashin islamiyya a min na san mutu ne na ka tada na san tarihin da min na san abu ne daga mutu ne na rushe daula islamiyya tun daga shi aka haɗin gwiwa shi ne ƙarshen shugaban musulmi a duniya wanda aka yi na turki abdulhamid shi ne ƙashin aminu mummina da duk duniya musulmi shi ne shugaba ya ce zakon haka za a yi kurin ya ce halaka na ya ce ba a yi haka za a yi in shi hajji kira haka za a yi duk duniya gabar shi ɗaya ne kuma tun farko akwai musulunci duniya ba ta mutu haka ba shi ne ƙarshe tun aiko da ananu sallallahu alaihi wasallam akwai shugaba in ma a ce akwai nan akwai nan amma dai akwai jagorancin musulmi tun aiko ananu sallallahu alaihi wasallam musulmi suna da jagora in ma na gaba da ma na bangare kaza daga shine har yau suka ce kuma duk abin za a yi game da yahudawa ka a bar musulmi samu amini guda ka a bar su nan iya hada da wannan ka gare da wannan an raba kansu kuma har yau ma haka ya tayya ya cikin takaddid tsarin da tura suka mana Allah mun magana Allah sa gane Allah hada kan al'umma musulmi da sun san sare hadan kan zai musulmi zai zama zo za su rasa za su rasa da cikin intanet ya ce wa naƙadar ƙurar islamu urwatan urwa kuma da warware igiya a wancan ƙulli na musulunci zai ka komi da warwarewa wannan warware lalace wannan warware lalace haice ƙarshe yake cewa zai zamanto babu abin da ya saura ya sallah zai ba ka wani ba ta musulunci igiyar zuci za ta warware igiya ƙulli ƙulli iya warwarewa zai ba abin da saura ya sallah kullum zai ba ki da manata zai bai sallah zai manata kaga nayar kullum dai lashe da mu ya ce wata da'il umar daga lokacin zai ba mu dama sha za mu ta'ana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته